من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجي سوى تأدين المسلمين أيومنا ترى قوة الربيع الأول a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1445 muna kuma 24 a watan tara shekara ta 2023 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kare shi da lafiya da imani a ci gaba da karanta littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma muhimman darussa domin al'umma mun yi karatu guda uku wani daga shi ne karatu na hudu a cikin littafi ɗin dukansu karatun uku mun yi ne a cikin darasin farko wanda ya mai take da cewa suratul fatiha wa kisarus suwar matsayin suratul fatiha da matsakaita ko ƙananan surori na cikin alkur'ani wanda daidai gwargwado mun yi bayanin yadda ya kamata a furta wasu daga cikin kalmomin ma'anoninsu da abin da suka kunsa na sakonni da kuma jan hankali ga mai sallah a lokacin da limamin ke karanta irin waɗannan surori ɗin ko shi ke karanta waɗannan surorin ya rinka halarto ma'anonin shi yana ƙaddara kan shi cikin halin da surar take buƙatar a aikata yana kuma kokarin janye kanshi cikin abin da surar take kokari ta hana mu to irin wannan idan mutum ya siffatu shine yake tabbatarwa da mutum samun sallar da take hana alfasha take kuma hana munanan ayyuka wannan shine a darasi na farko sai darasi na biyu malam yace shi kuma taken shi arkanul islam rukunan musulunci rukunan musulunci mun yi su a cikin al-arba'una nawawiyya shi muka yi a hadisi na biyu kuma su muka yi a hadisi na uku hadisin abdullahi dan umar a hadisi na biyu ko hadisi na uku har wayo hadisin abdullahi dan umar kusan dukkanin su mun tattara na farko na umar ko na biyu na umar na uku na abdullahi dan umar dukkanin su mun tattauna menene rukunin musulunci din to me ake da bukata shi musulmi ya sani dangane da rukunin musulunci bayan ya fahimci fatiha da waɗancan ƙananan surori ɗin to me ake so ya bukata ya sani dangane da rukunan musulunci malam sai ya ce bayanu arkanil islamil hamsa shine ai bayanin rukunan musulunci guda biyar kai ne a matsayinka na musulmi abin da ya kamata ka fara sani kafin ka nemo ɗumar-ɗumar littattafai ka sai za ka yi karatu fara sanin waɗannan rukunan musulunci me ake da bukata a kansu wannan rukunan musulunci ko mun san su ita ce wannan shahada ita ce sallah ita ce azumi ita ce zakka ita ce aikin haji a dunkule me ake da bukata a kansu mala yace wa awwaluha farkon waɗannan rukunan guda biyar wa a'zamuha mafi girma a cikin rukunan shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rukuni na farko shine shaidawa tabbas babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne waɗannan rukunan biyu tare suke tafiya da juna dukkanin su koda zaka ji abu guda biyu ne amma a hada suke babban abin da yake bukatuwa yake zama wajibi akan musulmi shi ne yadda cewa duk duniya babu wanda ya cancanta a bauta masa ba babu abin bauta ba ne akwai ababen bauta amma cikin ababen bautar ba wanda ya cancanta a bauta masa ba wanda ya dace da bautar ba wanda ya isa a bauta masa ɗin har sai shi Allah maɗaukakin sarki sannan annabi Muhammad shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma annabawa da suka gabaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun tabbatar da babu abin bautawa sai Allah suna liƙawa ne da annabin da ke zamaninsu mutanen annabi Nuhu suna dangantawa ne da annabi Nuhu mutanen annabi Musa su danganta da annabi Musa mutanen annabi Isa su danganta da annabi Isa mu kuma musulmi mu danganta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to mana yace me ake da bukata kawai idan na ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta wadatar min a musulunci sai malam yace bi sharhi ma'aniha sai an yi sharhin ma'anoninta me ake nufi da la ilaha me ake nufi da illallahu me ake nufi da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sai bi sharhi ma'aniha ai bayanin ma'anoninta ma'a bayani shuruɗi la ilaha illallah gami da ƙarin bayani akan sharaɗin la ilaha illallah wa ma'anaha yace ita ma'anar la ilaha illallah din yace la ilaha ma'anaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi lokacin da kake fadin wannan kalmar kana kore duk wani abu da ake bauta ma ba Allah ba in baka sani ba a yau to ka sani ita ce inda la ilaha illallah za ta fara maka amfani duk wani abu da ake bauta ma duk wani wanda aka bashi girma da ya wuce iyakar shi duk wani wanda aka bashi aiki da ya wuce iyakar shi kana fadin wannan kalmar magana ta wuce lalle ka san wannan a zuciyarka arna an ce abin da yasa aka yi ta kai ruwa ranar da su sun fahimci me ake nufi da la ilaha illallah da Allah da suka yarda na ruwa ne da Allah da yake bada sa'a da Allah da yake raban arziki da Allah da yake kaza kana fadin wannan kalmar duka sun gama aiki lokacin da gari maka ta yi zafi abu talib ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda baffa ne a gurin shi ko abu jahal sai yake ce mashi duk a garinka a dalilinka garin maka yayi zafi me kake da bukata kawai a zauna lafiya kalau ba mu sha ɗinka faɗi duk abin da kake so a zauna lafiya kalau ya ce babu abin da nake so kawai sai kalma ɗaya kalma ɗaya ce eh ya ce za mu baka kalma dubu ya ce ɗaya kawai nake so ya ce metece ita ɗin ya ce la ilaha illallah sai ce amma haza fala in dai wannan teto ba za mu iya ba saboda kawai ya san kawai faɗin wannan kalmar duk wani gunci da yake ka'aba duk wani gunci da ake bauta ma duk wani kuduri da suka yi gaba ɗaya rushe faɗin la ilaha illallah sai ta amma haza fala amma za ka tada yanzu ɗaruruwan musulmi faɗi suke la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma ba su san me la ilaha illallah take nufi ba ba ta shawuri ba yayi sallah ya yi sai la ilaha illallahu ya yi tsalla a jam'i yana gama ya wuce wajen boka ba ta shawuri bai sai la ilaha illallahu yana gamawa ya fara tsafi ya yi ko a mashi ba ta shawuri bai sai la ilaha illallahu ya ce zai buga ƙasa ya gano abin da zai faru gobe ba ta shawuri bai sai la ilaha illallahu kuma yadda cewa arna su ne abokan mu'amalar shi bata shawuri bai ce la ilaha illallah amma yana gaba yana kiyayya da mutanen da su ma la ilaha illallah ta su tabbatacciya ce so kenan muna da buƙatar ai idan mun ce la ilaha illallah me la ilaha illallah take nufi na farko ka kore duk wani abu da ake bauta ma in ba Allah ba wannan kasar ka ce aka bata matsayi da yake irin na Allah kai daba ta isa ba garin ka ne kai dabe isa ba iyayenka ne kai daba su isa ba dattawa ne na garinku kamar yadda ake a kasashen inyamurai da kasashen arna har kaburburan iyayensu suna da wata kima da martaba kai da dubba su isa ba babu wani wanda ya kai matsayin abin da za a mai ya amsa sunan bauta sai Allah madaukakin sarki nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi illa Allah sai ce musbitan ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu wannan kalmar tana tabbatar da ibada ne ga Allah shi shi kadai kuma ake gane abu ibada ne aka ce duk abin da Allah ya yi umarni a alkur'ani ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi umarni da shi a alkur'ani kuma Allah ya yadda da wannan aikin yake son sa yana amsa sunan ibada ne ko menene wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشوني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا هكا يفعل قرر سيتي أشد حبا لله وإذا سألك عبادي أني فإني قريب ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wadannan duk abubuwa ne kadan cikin abubuwan da Allah ya faɗa kuma yace duka na sani da haka in zaka yanka ka yanka dan Allah duk wani abu da ya faru a duniya kace zaka yi yanka in dai wannan yankan Allah bai yarda da shi ba to wannan abin ka shiga bauta haka in ba yankan suna zaka yi ba bayan kallayya za ka yi ba bayan ka ba ne kawai na liyafa da yalwata wa iyali da jin daɗi bayan ka ba ne za ka yi kawai don a tunama a miya a ji daɗi a wa Allah godiya in ka ɗauko waɗansu rukunan yankan to akwai matsala tana shiga ciki a yi maka wani aiki kamar da ake cewa aiki amma a ce aikin ba zai ce ba sai an yanka to wa aka yankawa Allah ne ya ce a yanka a'a to wa aka yankawa wannan abin yana fadawa mutum cikin garari saboda Allah ya ce inna salati lalle sallata wa nusuki da duk wani yanke-yanke da zan yi wa mahayaya da tsarin rayuwata wa mamati da tsarin mutuwata lillahi rabbil alamin Allah ne shi kadai don aka samu yanka ba dan Allah ba aka samu sallah ba dan Allah ba wani abu na rayuwarka ba na Allah bane wani abu na tsarin mutuwarka ba na Allah bane akwai shirka tana shiga ciki in ka tashi addu'a sai ka kira wani ba Allah ba matsala tana shiga ciki in ka ji tsoron wani irin tsoron da ake ma Allah akwai matsala in zuciyarka ta yadda wani zai iya cutar da kai cutarwar da ba wanda isa ya sai Allah akwai matsala idan ka so wani irin san da ake ma Allah mata ce iyaye gari ne ƙasa ce akwai matsala dole ya zamanto Allah yana saman komai shine musbitan al-ibadata lillahi wahdahu kana mai tabbatar da ba wanda za a wa ibada sai Allah madaukakin sarki ashe kenan yanzu da aka ce rukuni na biyu ko darasi na biyu ba iyaka darasin bane matsala yanzu ina da bukatar kenan in gano da menene da menene da menene ibada idan na gano waɗannan ayyukan da suke na ibada ne to la ilaha illallah na tana gaya min lalle ne daga cikin wannan aikin kar in yi sai ga Allah madaukakin sarki idan zaka ji tsoro ka ji tsoron Allah idan za ka zamanto mai bukata ka zamanto mai bukata zuwa ga Allah idan kana jin abu ba zai samu ba ka yadda cewa ta hannun Allah maɗaukakin sarki ne ba zai samu ba ka yadda in Allah ya bada zai zo in Allah ya hana ba zai zo shi ba duk mun karanta a cikin arba'unan nawawiya ko wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in kada katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kada katabahu Allahu alayka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan me ake da bukata anan tamamu tawakkul duk gaba ɗayan tawakkalin ka ya zama to ka meka shine zuwa ga Allah ba ga jam'iyyar ka ba ba ga tarin kudin iyayenka ba ba da matsayin su ba ba da alfarmar ka ba ko cokan abin da ka dogara ka dogara ne ga Allah in ka samu Allah in ka rasa Allah kuma da duk duniya za su so ka rasa wallahi ba za ka rasa ba da duk duniya za su so ka samu idan Allah bai kaddara za ka samu ba wallahi ba za ka samu ba wani yana daga cikin abin da ya kamata mu yadda shi din ma ibada ce kuma ta Allah madaukakin sarki to wannan kadan daga cikin ma'anar la ilaha illallah sai ce wa amma shurutu la ilaha illallah to amma menene su kuma sharuɗan la ilaha illallah sai ce fahiya sune kafin mu karanta sharuɗa din su waɗannan sharuɗan da za mu karantar ba fa Allah ba ne ya ce a ƙura'ani ya ce ga sharuɗan la'ilaha illallah ba kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ne ya ce ga sharuɗan la'ilaha illallah amma fahimtar alƙura'ani fahimtar hadisi ko kai ne aka tambaya za ka hukunta wannan la'ilaha illallah ba za ta yi aiki ba sai ta zo da waɗannan sharuɗa ɗin inda kai ma zan maka tambaya kuma zan yi tambayar za ka gamsu cewa la ilaha illallahu ba ta aiki sai ta cika wannan sharafi ɗin yanzu da Allah muƙaddara arnan ƙasar nan sai wani zai same ka saboda gobe ya ga za'awa musulmi wani rabo za su samu kuɗi za a yi wani abu wanda yake akwai arziki sai zai same ku yace ni ma fa na yi imani na ce la ilaha illallahu amma zuciyar shi ba da gaske yake ba hadafinsa wannan kuɗin da zai samu kafin an raba kuɗin ko bayan an raba kuɗin za ka yi da la'ilaha illallahu ta gaskiya shi? na? ba za ka yadda ba? to me yasa ba za ka yadda ba? na? na'am yanzu mun shiga bincike ko amma dai duk da hakan hakan ya jefa maka shakku anya la ilaha illallah da gaske yake ko ba da gaske yake ba kaddara arna masu kemis na'am innamal a'malu bin niyyati mala ya gano niyyar aka rabu kala mun sai a dalilin za a yi rabo a washe gari dalilin rabon shine niyyar tasa mun bayyana niyyar tasa eh yanzu mu kaddara arna masu kyaguna a garinku kawai da kaje shagon wani sai yake cewa la ilaha illallah sai kuka kashi ai ba hine kalmar da kuke faɗa ku shiga musulunci ba sai yace maka la ilaha illallah saboda ya ji kuna faɗa shi ma sai ya faɗa da wannan kalmar zaka mai hukuncin musulmi ne ko ba musulmi bane ba amma da la ilaha illallah yadda kuke faɗarta haka ya faɗe ta amma ya san mecece la ilaha illallah ya san matsayinta a gurinku ya san amfaninta amma zuga ya ce la ilaha illallah kuma ya faɗe ta kaji ta za ka yadda ta masa daidai za ta masa aiki irin aikin da za ta wa musulmi ashe kenan ba iya faɗin karmar la ilaha illallah ba ce muke da bukata ashe akwai abubuwan da ya kamata mu ƙara mata kafin la ilaha illallah ta yi aiki in ba don haka ba da munafikai ma da suka ce la ilaha illallah da ta musu aiki ai Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun yace idan munafikai sun zo sukan ce maka mun shaida kai manzon Allah ne ma'ana abin da ka zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne kai din annabi shi ne sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna amma Allah ya tabbatar munafikai ƙarya suke sun faɗi la ilaha illallah amma Allah ya ce ƙarya suke ma'ana kenan yana nufin ƙarya suke la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba gaskiya ba ce ko kuma da'awarsu ta la ilaha illallah ita din Allah ya ƙaryata da'awata su Allah madaukakin sarki ya karanta da fadin la ilaha illallah tsagwaranta yana yi wa mutum imani da fir'auna ma yanzu yana cikin aljanna a lokacin da ya ji mutuwa ta zo masa ai ta la ashhadu an la amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai ce na yi imani annahu la ilaha illa babu wani abin bautawa dan ma kare shiga rudani sai ce illal ladhi amanat bihi banu isra'ila fate wannan allan allan da banu isra'ila suka yi imani da shi ya cire kansa ma rudani saboda kare sai la ilaha illallah a ce ai kansa yake nufi sai ta a'a yace illal ladhi amanat bihi bihi banu isra'ila ba ni ba allan da banu isra'ila suka yi imani da shi yace kuma wa ana minal muslimina ni din ina cikin musulmai me yasa wannan la ilaha illallah bata masa imani ba ashe akwai wasu ayyuka da bai taho tare da su ba akwai wasu abu da ake da bukata kafin la ilaha illallah bai samar da ita ba daga cikin ansar da Allah ya bashi sai ya ce mashi al'ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin a yanzu ne zaka ce la ilaha illallah amma kafin haka din kayi sako ka kafirta kana cikin mabarnata daga cikin saban nasa shine hadda hada Allah da wani ashe kenan la ilaha illallah tana da bukatar a samar mata wasu abubuwa kafin ta zamanto la ilaha illallah to duka sharuɗan da zamu faɗa na la ilaha illallah zaka ga akwai ayoyin qur'ani akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka nuna cewa lalle sai an samar wa la ilaha illallah wani abin za ta yi aiki da shi wahab ibnu munabbih ɗaya daga cikin tabi'ai aka ce mashi alaysat la ilaha illallah miftahul janna wai ba an ce la ilaha illallah ita ce makullin aljanna ba kenan duk wanda ya faɗi la ilaha illallah aljanna zai shiga sai ce gaskiya ne sai dai abinda muka sani ma min miftah illa lahu asnan ba wani mukulli da muka sani a duniya fa sai yana da haƙwari da haka kenan in kace la ilaha illallah kamar ka zo da sungulimin mukulli ne waɗanda suke sayan babur roba-roba a da za ga akwai mukulli akwai safaya mukulli akwai kuma wani sungulumin mukulli da yake fitowa sololo abinda ake nufi idan wannan ya fadi wannan ya fadi to wannan sungulumin sai ka kaiwa kuma makari ko wane ne sai ya yanka daidai hakwaran sai ya sake zama mukulli amma da zaka sahi sungulgul din da ba zai bude maka ba sai ce la ilaha illallah tabbas mabudin aljanna ce amma ba wani mabudi face yana da hakwara kai ma kenan la ilaha illallah tana da bukatar ka sama mata waɗannan hakwaran menene hakwaran sune abin da malam zai lissafa mana sai ce wa amma shuruɗu la ilaha illallah fahiya al-ilmu al-munafi lil jahl shine tana da buƙatar ilimi ilimin da yake kore jahilci lalle ka ma san me ake nufi da la ilaha illallah ka san ma'anar la ilaha illallah ya zamanto kuma ilimin ya kori jahilci ba abin da ka jahilta akan la ilaha illallah ilimin ka ya zamanto irin na Abu Jahal ne irin na Abu Talib akan la ilaha illallah sun mata sanin da musulmi da yawa ba su yi mata ba a yanzu shi yasa idan ma suka higa cikin tsuku da rudani sun san a gurin ba wanda yake aiki sai Allah za ka ga Allah kaɗai suke kira idan suka ga sun tada tugunin sun tsira ne kuma su koma ga gumakansu in kuma ana da buƙatar su faɗe ta ita kaɗai ba za su faɗa ba saboda in sun faɗa sun san alƙawari ne da zai sa a ran nahe sun rushe gumakansu so a samu ilimi da babu jahilci akan la ilaha illallah cikin shi wal yaqin a samu yaqini tabbaci daga zuciya al munafi li shakk yaƙinin da ya kore shakku ka yi ilimin la'ilaha illallah ka faɗe ta da yaƙini zuciyarka ta yadda fa babu ɗin ba ka shakku ba ka raba ƙafa kana da yaƙini Allah ɗin shi ne abin bauta ba ka shakku ko da sisan kwabo a kanta ina sharaɗi na biyu har yanzu akwai musulmin da in ka kalle su za su gabata ilaha illallah ba ta musu aiki fa akwai lokacin da in kana tattauna da musulmi aka zance wallahi din rikita rikitan addinin da yayi yawa kawai dai Allah ya samu dace Allah ya samu ne akan daidai wani ce maka abin lalime miki duk wanda yake da lalime yana da matsala akan la ilaha illallah ba a lalime alaha illallah ka rike ta gam ina za ta maka amfani in dai kana lalime wallahi banda kai a cikin ahlu la ilaha illallah ahlu la ilaha illallah ba sa lalime gam akan ta suke babu kokonto abinda zai gwada maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi aka yi aka ce ba wai kaza suke da bukata ba ayi yace haba ba kwana yace na rantsa da Allah in dai dan bala'i ne da masifa su kawo rana su dora ta a hannun dama su dauko wata su dora hi a hannun hagu suna da bukatar in ajje wannan al'amarin yace wallahi ba zan bari ba ko dai Allah ya bayyana shi ko kuma in mutu a karkashin wannan kalma din to yanzu wannan mai wannan kalmar kana da buƙatar ka ce mai akwai shakku a cikin la ilaha illallah sa ba ta buƙatar shakku ba ka buƙatar yanzu ka ke laliman cikin littattafan yahudawa da kiristoci ka gane wai akan gaskiya nake ko ba akan gaskiya ba nake wallahi manzon Allah ya gama aiki ba shakku a ciki Umar dan Khattab ya kifa aka je kasar Arna sai tsinci takaddar Injila sai ke karantawa sai manzo Allah ya ga fuskar Umar dan Khattabi tana walwala tana jin dadi yana karanta wani abu a cikin littafi sai ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace yace me kake karantawa a ciki yace wallahi wani abu ne na karanta yayi kusan daidai ko yayi daidai da abin da ka zo da shi yace haba Umar yace na zo muku fa da addinin ta tace daga wajen Allah madaukakin sarki bai buƙatar kowace irin gangara ka sa a ranka 100 bisa 100 gaskiya ne ya ce karka karanta babu wanda zai maka amfani a cikin wannan littafin ya ce kuma na rantse da Allah inda annabi isa ko annabi musa yana rai ya ce bai da wata hanya wallahi face ya bi ni yanzu na gwada maka manzan Allah da shakku akan la ilaha illallah babu shakku so kai ma la ilaha illallah ka ba za ta ma aiki ba sai ka faɗe ta da yaƙini ka yadda ɗin ita ce duk wata kalma bayanta wallahi sai ka yadda ba gaskiya ba ce ba duk wani addini da ake na kiristanci wallahi ba daidai bane ba duk wani addini da ake na yahudanci wallahi ba daidai bane ba duk wani addini da ake na kasar india wallahi ba daidai bane duk addini da ake na kasashen china wallahi ba daidai bane amma babu wani addini da zaka daga ka duba face sai kaga wani abu da yayi daidai ko daidai ne a cikin shi kaje ka karanta duk addinan india in ka karanta sai kamar suna daidai da wasu abubuwan na addinai ka karanta addinan China masu karanta comparative religion suna gani za ga akwai abubuwan da sun yi daidai a cikin addini wannan din bai sa baka karkata cewa daidai ne ko ba daidai bane musuluncin kawai ne daidai la ilaha illallah ka kada ita ce daidai sai kana da yaƙini akan zuciyarka tabbas ita ce daidai kuma ta dace al-yaqinu al-munafi lishak wal ikhlas ya zama to ka tace la ilaha illallah Allah kadai kake da bukata da ita baka bukatar wani abun duniya shine misalin farko da muka bada ko Allah kadai ka nufata da kalmarka a gurin Allah kake bukata shi ka yadda abautawa kuma ka faɗa ne dan kana da bukatar aljanna shi kana da gudun wutar shi ikhlas babu wani abu da ya shige ta malamai suke cewa da kake ganewa ikhlasi shine yadda ka san idan ka tato madara daga tsatsan wata dabba yadda in ka leka zaka ganshi a labanan khalifan ka ganshi madara ce tatacciya tsar farakal to yadda ka ganta haka ake so la ilaha illallah ka tazo kar komai ya shige ta wannan abin duk girman sa duk matsayin sa duk alfarmarsa kare shiga ciki kada duniya ta shiga kada girman wani ya shiga kada martabar wani ya shiga kawai Allah kaɗai kake da bukata da ita in ka yi ne don duniya duniya za ka samu shi ma mun karanta ko ba man kanar hijiratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijiratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanar hijiratuhu lidun ya yusibu ha a wurin ra'atin yankihu ha fa hijiratuhu ila mahajara ilahi in ka yi don duniya duniya za ka samu in Allah ya ga zama in ka yi don lahira sai ka samu lahirar abinda Allah yake da bukata ikhlasi shi kadai akawa almunafi lishirki ikhlasin da yake kora tarayya duk abinda ayyukan la ilaha illallah take da bukata to karka sako wani a ciki ko menene wallahi wannan ya hada tun daga kan mahaifa har yaya tun daga kan duk wani arzikin duniya da yake sarari da wanda yake karkashin kasa wannan ya hada da malamai da shehunne ya hada da annabawa da mala'iku in me za ka yi kawai ya zamanto na Allah ne kuma babban sharaɗin Allah ya faɗa shi bai karɓar tarayya kuma na sha ba da misali a nan ka yi aiki ka ba da casa'in da tara da ɗigo tara da tara nawa ne babu a cikin ɗari a'a zero zero one a'a yauwa 0.01 shi ne abin da babu to Allah ba zai karɓa ba shi Allah ɗari bisa ɗari yake bukata in dai a cikin ɗari ka gutsire wani abu ko da ba za ka ga abin da ka gutsira ba Allah bai bukata aka yi ta shi ko cikakke yake bukata ana agana shuraka'i ani shirki ni na fi kowa wadata cikin masu tarayya man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu duk wanda zai yi aiki ya hada ni da wani ce zan bar shi da wanda ya hada mu din Allah ba sai kai 50 50 ba ba sai kai 60 40 ba 99.99 ya zama to na Allah ne da haka dari Allah yake da bukata da haka kenan wannan darin da Allah yake da bukata wallahi yana da bukatar ka karance ta ka san waye Allah shine sharadi na uku ilimi yaqini ikhlasi wasidqu almunafi lilkadhib akwai buƙatar gaskiya gaskiyar da take kore ƙarya in ka faɗi la ilaha illallah ya zamanto da gaske kake wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibu to ya zamanto da gaske kake yadda bakinka ya faɗa haka abin yake a zuciyarka ina la ilaha illallah za ta yi maka in aka samu ƙarya la ilaha illallah ta tashi daga cikin aiki wal mahabba almunafiyatu lilbughdi a samu kauna wacce take kore kiyayya babu yadda zaka yi la ilaha illallah ka kuma a samu kiyayya cikin la ilaha illallah ta ma aiki ba za ta yi ba wannan kaunar mahabba din ta hada tun daga kan shi Allah madaukakin sarki ta hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hada da malamai ta hada da waɗanda suke karantar da addini ta hada da ƴan uwanka musulmi dole sai ka ji kana son su kana kaunar su kuma babu kiyayya ko tafisin kwabo sannan la ilaha illallah ta ma aiki amma kana kin Allah dan wani dalili la ilaha illallah ba ta aiki ba kana kin manzon Allah dan wani dalili ba za ta ma aiki ba kana kin annabawa ko malamai da suke karantar da addini ba za ta maka aiki ba yanzu da yawa wasu ba su da abokan adawa sai malamai wannan malaman addini sun uzura mana wannan nau'i na ƙiyayyar ta malaman addini tana taɓa imani ina ma'anar al-muhabba muna daga cikin hadari fa da yawa mukan faɗi kalmomin da ba ma gane akwai sharadi dan ba mu sani ba ba mu gane akwai garari a cikin su ba sannan ƴan uwanka musulmi kawai ka ji ka tsani musulmi dan me ka tsani shi babu dalili to akwai tuhuma a cikin la ilaha illallah ta inda ba matsala a cikin la ilaha illallah ba inda zaka tsani musulmi da ba a tsana har sai idan akwai dalili na Allah wanda zai saka tsani mutum akwai dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai saka tsani mutum sannan ka tsane shi amma ba gaira ba dalili haka sakit ba laifin tsaye ba na zaune ka ji kawai kana kiyayya ba ka san musulmi akwai matsala a cikin la ilaha illallah ka kaga wannan kalmar ta al mahabbatu yana da bukatar sai mun tantance ta kafin la ilaha illallah ta yi mana aiki al mahabbatu al munafiyatu lil bughdi wal inqiyadu al munafi lit tarki akwai al inqiyad shine mai kauya sallamawa rahin tirjiya rahin jayayya al munafi lit tark wanda yake kore barin abu so ake kawai in dai Allah ya faɗa kawai ka ce sami'na wa ata'na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka ce sam'an wa ta'atan al-inqiyat kawai me kauya babu jayayya ba ta rijiya sai to ai wani abun ba za a duba shi ba fa ba wata mazhabar kaza yanzu mutane haka suke da ihe yige wai wai hiba ne ce maka ba zai bane amma kawai daga ya ce maka ba wata mazhabar to da kai doce doce ka riki na wace ba sani in an ce maka Allah kawai ka meka wuya in dai zaka turje a ce Allah ya faɗa to har yanzu la ilaha illallah ka akwai abin tuhuma a ciki so ake kawai ka meka wuya in dai Allah ya faɗa ba jayya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan مما قضيت ويسلم تسليما والقبول المنافي للرد sai kuma karba duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani ka karba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin Qur'ani a cikin hadisi ka karba abinda aka ce shine tsarin musulunci karka canja shi al-qabul al-munafi lirad sai ce wal kufranu bima yu'badu min dunillahi sai kuma kafircewa da duk wani wanda aka bauta ma ba Allah ba kowane ne wannan abin an ce mashi wali ne an ce mai annabi ne an ce masa mala'ika ne duk matsayin da aka bashi wallahi sai kaya da bai cancanta ba iblisa ne yana daga cikin wanda ake bautawa kuma ga'ibira duk wata bauta ma da aka yi ta goma ka galibi iblisa hine kane kane a cikinta yasa da an tahi lissafin tsagutu iblisu shi ne a matakin farko na tsagotai sai kuma wanda ya ce a bauta mashi in dai wani ya buɗe baki ya ce ku bauta mu ko a maganganunsa kuka fahimci cewa ya ce a bauta mashi wannan mutumin ya zama ɗagutu wa man ubida wa huwa rabi duk wanda aka bautawa ya amince a bauta masa din to shi ma wannan mutumin ya zama ɗagutu ka masa aiki cikin ayyukan Allah ya yadda ya kawo jariya to yana da matsala ka zo ka samu wani kawai ka ce mashi malam na higa matsala na higa kunci so nake ka yaye min damuwa ta ce shikenan je ka ba matsala yanzu wannan abin da kai mashi addu'a ce da roƙo ba wanda ake wa sai Allah da yake je ka ba matsala ya dauki wani aiki na Allah ya dora maka shi kai in kana gurin da wannan din da wannan duka sai ka ki su saboda duka sun tsallaka ne sun shigo haƙƙin Allah maɗaukakin sarki shi ne alkufuranu bima yi obadu min dunin lahi malaita waƙar jumi'at filbaitainil atiyataini ko atiyaini waɗannan kalmomin ko sharuɗan guda takwas dukkaninsu an haɗe su cikin baitukan waƙa guda biyu ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها علم هنا علم ده muka faɗa yakinun da yakini ikhlasi da ikhlasi wa sidquka gaskiya mahabba ita ce mahabba al-inqiyat mai kawiya al-qabul ita ce karba wazida saminuha wasu daga cikin malamai na baya bayan nan ya ƙara sharadi na takwas ina al-kufranu minka bima yu'badu al-kufranu minka kafircewarka bima siwal ilahi wanda yake ba ga dukkanin abin da ba Allah ba min al ashiya'i na abubuwa qad uliha da aka maida su abubuwan bauta wani lokacin kawai ana zo ne duba wani dutse sai ai wannan wani dutse ne mai albarka in ka dauka ka kai gidanka shikenan an daina matsala a gidanka an daina rashin lafiya sai mutum ya je rungumo dutsen sai ya kawo ya yadda wannan dutsen yana kare bala'i yana kawo alheri wannan dutsen ya zama abin bauta ana barin hayar zama ga wani ruwa ya ƙulƙulo ruwan kana ɗauka in kai wanka za ka yi arziki za ka samu haihuwa za ka samu kaza waɗannan ruwan an ba shi aiki ne cikin ayyukan Allah in ka yadda ka ɗauko akwai matsala to duk irin wannan in ka gani sai ka kafirce musu sannan za ka zauna lafiya ƙarfi kuma za ga duk wani addinai na gargajiya asalinsa idan ka ɗauka za ga daga haka ya fara ba muna da jihar osun ba ya aka samu jihar osun ne na? a jihar osun a ina ji asalin ruwa ne a jihar osun duk in jihar imaninsu wannan ruwan idan ka ɗauko duk wani bala'i da alheri ana samunsa cikin shekara suna da wata rana suna da fifi su je cikin wannan kogin su ɗauko ruwan idan ka ɗauko kara da dama da za ka riƙa ƙara he kamar miksa ne to za ka riƙa ɗan ɗasawa a ciki to duk wani bala'i da annoba da wane ne ba zai iya samun ka ba daga baya daga wannan camfin kuma sai suka koma bautar ruwa wata baturiya da take rubutu akan addinan Afirka ta zo har gurin kogin da ta tada ta ga ta to ai wannan kawai ga wani guri na samun kudi wani ne wahala ita fasa karatu ita zama Allah a gurin ban sani ban ko ta mutu ko bata mutu ba karatu ne ka ta ma yanzu ita ce Allah a gurin tunda ai kawai da su tsagwaran ruwan suke so ta dauka to ita kuma ita zauna a gurin a fada mata bukatu da waye ta ce za ta warkar da su amma asalin wannan ruwan osun din shine asalin ruwa yana daga cikin African traditional religion addinan Africa na gargajiya suna daga ciki to duk wani addinan Africa in ka duba haka zaka tadda su wani dutsi ne wani gumaka ne a kasar Kano akwai wani gari yana nan su ma dutsi suke bautawa in ka je kai musu zaka dutsi ne bai fi dutsin nika ba sai shine Allah in kai musu su dauke shi sun ce dujiyar barka duk karfin ka ba za ka iya daga dutsin ba kaga shi kawai dutsen nika shi ne matsalarsu a rayuwa so ka yadda wannan dutsen nikan abin bauta ne akwai matsala da haka wannan abin dutsi ne wannan abin ruwa ne wannan abin gari ne wannan abin bishiya ce wannan abin aljani ne mala'ika ne duka sai ka kafirce musu to waɗannan sharuɗan watakil su ne a karatu na gaba insha Allah sai mu daga su bayan ɗaya bayan ɗaya ko da aya ɗaya ce da hadisi ɗaya sai mu rika faɗa a bakin su a dangane da ƙara sharhi akan su sai zama to shine karatun mu na rana ya ce insha Allah ta'ala ko da ke rana ta yau karatu ba zai yiwu ba ko ma an ce sati mai zuwa dukkanin karatuttukan da muke da akwai a sati mai zuwa ba za su yiwu ba akwai karatu da muka sa na kitabu tauhid da mun yi decide ranar laraba kuma har na ba da sanarwa anan to amma dai bisa tattaunawa da aka yi da kuma shawara da yan committee suka tattauna kuma aka dawo mun da in zaba a ɗayan abu guda biyu ko dai mu jingine kitabu tauhid har sai mun gama karatun al-adabul mufrad sannan mu sa shi ko kuma ya zamanto kawai a dawo da karatun litinin to ganin cewa gaskiya kamar wancan masallacin na kashe karatu na ne na can na dawo wannan to hima masallacin kada zamanto ba a bashi haƙƙinsa ba da aka sai muka zaɓa mu sa a litinin ɗin sai zamanto muna da karatu lahadi muna da karatu litinin muna da karatu talata a jere in mun fara mun ji abin ba zai ɗore ba sai a sake lissafa abin da muke ganin zai yi insha Allah ta'ala eh akwai rai da jini watakalli da guri na akwai uzurarraka masu ɗaukan kayan karatun akwai uzurarraka a gurinsu musamman in lokacin jarabawa ya ritsa su akwai masu kaza za ga akwai uzurarraka da yawa da in Allah ya taimake mu abin ya abi fadillahi alhamdu in bai wa haka Allah ya so da haka idan muka higa satin sama kenan ba wannan ba zai zama to da lahadi din da litinin din da talatar duka bakkaratu watakalli din ba ma ke litinin in bar garin saboda haka sai zamanto talata ba karatun insha Allah ta'ala idan muka juyo sati kuma sai mu fara tun daga lahadi litinin talata Allah madaukakin sarki ya mana jagora Allah ba mu ikon dacewa na na eh shi laraba na mata mun musu alkawari ko an sa littafi ko ba a sa baran laraba za mu haɗu ina ji haka muka faɗa ko da haka su mata su ya su muna da haɗuwa ran laraba saboda su mun yi alkawari cewa ko an sa littafi ko ba a sa ba za mu haɗu wata kuma na tabbata wannan sanarwar ba ta same ta ba tunda wata daga kan tudu take tahowa wata daga zango take tahowa ba lalle bane ta zo wannan karatun kaga in ba a je ba ita kuma kamar an shiga haƙƙinta to wata kila muka je ko nasiha ne sai mu a junanmu kamar yadda muka yi nasiha wannan satin akan tsoron Allah da rikon amana Allah ya sa mu dace wanda yace assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya amin dan Allah malam ina barar addu'a ina fama da larura kuma inda wata addu'ar a taimaka min in ke yi so yan uwa bawon Allah yana fama ko bar Allah tana fama da larura ubangiji Allah madaukakin sarki ya dauke masa Allah madaukakin sarki ya yi mashi wanda yake fama da larura daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara shine mutum ya yawaita sadaka duk wanda yake ga kunci ya kasa fita daga kuncin ya dage da sadaka ya dage da tawassuli da wannan sadaka tashi kuma abin da Allah madaukakin sarki ya hore masa na addu'a daidai da matsalar shi koda da hausarsa ne ya rika gaiwa Allah madaukakin sarki ya rika dagewa da azumin muka yana addu'a a bayan ya sha ruwa ya rika dagewa da sallolin nafilfili da sallolin dare yana addu'a a cikin sujada yana kuka yana gaya ma Allah madaukakin sarki sannan ya rika amfani da bakunan ƴan uwansa musulmi kamar a irin waɗannan gurin a rika sashi a cikin addu'a insha Allah Allah tsawon madaukakin sarki zai yaye wannan matsalar ko ya kawo mafita Allah ba mu mafita baki ɗayan mu assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya malam ina tambaya malam tambaya ta ita ce idan zan yi sallar farilla ne idan za mu yi sallar farilla ne ok idan za mu yi sallar farilla mata ko muta da ikama ko kuma kabbarar harama mata Allah ya samu dace so idan an fahimci tambayar kamar da malam da ya faɗa shi idan mata kenan za su yi sallah kawai za su yi kabbara za su tada iqama ko kuma kawai kabbara harama za su malamai sun ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah irin yadda kuka ga ina sallah kuma dukkanin sallolin manzon Allah an ga ya tada iqama ko an tada mai iqama da haka da mace da namiji ana da bukatar su tada iqama tare da cewa ita iqamar ba farilla bace ba sunna bace ba mustahabi bace a cikin sallah aiki ne da ake yin sa kafin sallah amma malamai suka ce in ka kiyi da gangan kuma yana lalata sallah amma ba aiki bane a cikin sallah aiki ne da ake yin shi kafin a fara sallah dan ita sallah tana farawa ne daga kan kabbarar harama amma idan da gangan ka kiyi to kuma sallah tana iya lalacewa saboda akwai ta'addanci da tunkarar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar watsi da shi kuma yanzu har nan zauna faɗa a ce akwai alqabul almunafi lirabbi daga cikin sharuɗan imani da Allah imani da manzon Allah shine har da karbar abin da yazo da shi ba tare da an yi watsi da shi ba Allah madaukakin sarki ya mana jagora subhanakallahumma wa bihamdika na'am wa alaikum na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين